الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الصبر ترى قوة شعبان hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 wanda ya muwafaka da takwas ga watan biyu shekara 2025 ci gaba da karatu na ulumul qur'an a cikin wadda littafi mai albarka mai suna alfara'idul jalila wallafar al'ustaz abdullahi gwandu rahimahullah a wannan darasi namu na sha hudu za mu tashi albabun rabi fi ma ya ta'allaku bi ta'alimihi shafi na 99 الشيخ عبد الله يتشي تعليمه بأجرة قد حللا عند الإمام مالك أي مسجلا والمنع مطلقا رأي ابن ثابت وجوز البعض على الإثابة وقول مالك هو الصحيح حديثه متفق صريح لكنه أباه في الصداق جازت إجارة على اتفاق في كونها جعلا على الحذاك ثلاثة الأوجه ذو اتفاق في الحل عينت ووقت توجد وليس في إعطائها تردد كعلم الصبي شهرا بكذا مجاعلا أو كل شهر فحذا إجارة وهو في الاختبار أقل الصبي فيه بالخيار ليس له الخروج قبل الأجل إلا حلا شيء له كالجعل كذا الولي لا له إخراج صبيه وإن بدا اللجاج فكل ما سمى عليه فهذا فكل ما سمي فكل ما سمي عليه فحذا إجارة بذاك والجعل بذا الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى a wannan babi na hudu zai yi magana akan abin da ya shafi fi ma ya ta'allaku bi ta'alimihi wato abin da yake da alaka da koyar da alkur'anin wato abin da ya gabata a baya an ɗauka kamar an koya ma yadda alkur'ani yake da yadda ake buƙatar karanta shi da fuskokin karanta shi ɗin da yadda ake rubuta shi yanzu ana ƙaddara cewa kai malamin ƙur'ani ne yanzu abin da ake nema gare ka ka koyar da wani abin da ka koya eh to shi ake magana a kai tun daga koyar da tilawarsa koyar da rubutunsa yadda ake rubuta shi koyar da tafsirinsa duk wannan ya shafi fi ma ya ta'allaku bi ta'limihi kamar yadda aka koya ma to kai ba sai ka je ka koya ba wani to akwai hukunci hukunci karkashin wannan shi yasa malam ya kulla wannan babi mai albarka mala ya ce ta'alimuhu koyar da alƙur'ani ta kowace fuska sawa'un tilawarsa ko yadda ake rubuta shi ko haddacewa ko fassara sanin ma'anarsa to duk ya shafi ta'alimu bi ujratin ta hanyar karɓar jinga eh ka ce to abin nan da na koya gaskiya na sha wahala saboda haka ni ba zan koya ma wani ba sai an biya ni eh sai mun zo mun yi jinga an biya ni ga abin da za a bani sai in koyar kamar yadda ake jinga akan sauran ayyuka ko sauran sana'o'i da sauransu to ƙari haƙiƙa hullila mala ya ce haƙiƙa an halatta e ba haramun ba ne ba haramun ba ne ka karɓi ujura akan ka koya ma wani ko tilawa ko rubutun ƙur'ani eh ko tafsiri eh duk dai abin da yake da alaka da shi alƙur'ani ɗin to bala ya ce tabbas haƙiƙa an halatta amma fa inda imami maliki agun imamu malik kenan shi ya tafi kan cewa alaramma ko malamin alƙur'ani to ba laifi ba ne ya yi jinga a biya shi ya koyar da alkur'ani ai musjala kuma wannan mutulakan bai sa wani kaidi ba mana ka ce a kimanta wahalarka a biya ka ko ko a'a cewa ka yi za ka yi a baka abu a matsayin wato sakamako da la'ada a matsayin sakawa abin da ake kira da al'isaba shi ba wai ana kimanta gwargwadon wahalarka ba ne irin abin da hausawa ke ce ma ya inga girmanka kai mutum ya saka aiki in ka gama abin da ya ga ya dace kawai ya ɗiba ya baka ba tare da kun yi wata yarjejeniya ta jinga ba to ta wannan fuskan ne ko ko cewa ka yi a kai dai dole wahalar ka sai an kimanta ta an kwatanta abin da za ka sha wahala to sai a baka wannan abin to ta kowace fuska sawa'un bil ujra ko bil ithaba shine ma'anan musjala shi al-imam malik ya ce ba laifi bane amma fa wannan ana maganar inda yake bai zamo koyarwa a matsayin fardu ainin ba idan ya zama fardu ainihin to wannan ba maganar kuma ka ce sai an biya ka eh yawwa ana maganar ta yadda misali ko baka yi buga wasu nan akwai alaran mawani akwai malam wani akwai wani akwai wani akwai wani eh ba kai kaɗai ba ne eh to wannan kaga wanda ya isko ka koya ne mai ka yace yana son ka koya masa sai ka ce to sai mun yi jingafa ya ce a gaskiya ni ba zan iya biyan ina ni ina biyan ka sai ce to je abin da kaga ya kamata ka bani a matsayin tukwici ko sakayya ka bayar irin abin da ake islamiyya kenan aga isaba ne ba ba ujura ba ne eh inda ba janga an kai ba yan kudin laraba da ake sawa ko kudin wata-wata eh ko kudin shekara-shekara misali to wannan duka kaga al'isaba ne eh ba ujura ba ne tunda an kawo ma yaro ba cewa ake to ga yaro muna son ya haddace juzo amma ko tabara ba ko rabin ƙur'ani sai mu baka kaza wannan shine jinga kaga ba haka ake yi ba kawai akan zo a wa yaro rijista a rubuta suna ne shikenan a yi ta tahiya sai ce to duk laraba zai dinga kawo kaza a matsayin tukwici kaga ba ujira ba ne ko ko kuma shi malami an ɗauke shi ana ɗan bashi yan dubu biyar ga wata ko dubu bakwai ko dubu goma a matsayin yana koyarwa kwana biyar ga sati misali to wannan duk isaba ne da cewa ya to gaskiya ni a sai dai a yi ujira in kuna so in koyar a makarantarku to duk awa ɗaya kaza za ku bani ni kuma awa ɗaya ɗin nan zan koyar da yara kaza gila zan koya musu harafi uku eh to wannan kaga ujura kenan to ta kowace fuska dai shi al'imamu malik ya ce babu laifi eh ƙauli na farko kenan ƙauli na biyu wal man'u mutlaqan wasu malaman kuma suka ce haramun ne ba daidai ba ne malami ya ce ba zai koyar da alƙur'ani wai sai an biya shi ba sawa'un ta fuska ujura ko ta fuska ijara ta fuska isaba ko ta fuska ujura shi kuma wannan ƙauli ya ci karo da na al'imamu malik to wannan magana ra'ayi bin sabitin ra'ayi ne na ibn sabit waye ibn sabit abu hanifa annu'manu ibn sabit shi da wannan fahimta sau da haka a tafarkin hanafiya to ba a karɓa kuɗi islamiyya eh ba zancen an sa kuɗin laraba ba zancen an sa kuɗin wata-wata ba zancen an sa kuɗin registration an gane bale abu ga wani fam ko wani abu da sauransu shi al'imamu abu hanifa ya haramta wannan ya ce saboda daga cikin dalilansa Allah ya ce wala tashtaru bi ayati saboda kalila eh to sai zama ka ba aran ma ya sai da ayoyin ayoyin Allah kenan ko eh to gagani irin su kulla as'alukum alaihi ajara eh to da makamantan wannan eh to amma al-Imam Malik ya bashi amsa e wala tashtaru bi ayati samanan qalila ba wannan babi ake magana ba ana maganar ka canza wani hukunci na Allah saboda samun wani abu na duniya wannan shine aya ke magana amma ka koyar da abin da yake za a fahimci addini za a san Allah za a bauta ma Allah yadda ya kamata wannan bai cikin wala tashtaru bi ayati saboda qalila kulla as'alukum alaihi ajran kuma wannan ana maganar nubuwa ne da risala eh yauwa wanda aka aiko shi a matsayin manzo to ba zai ce ba zai isar da wannan saƙon sai an biya shi ba to kai manzon ina ne kai malamin islamiyya hmm? ai ba manzo hake ba ko to kaga ba ba ba abin nan eh to wannan shine wasu ke makalewa sai suna sukan malaman islamiyya eh to fahimta ce mai raunin gaske saboda duk hujjojin da suke kafawa in ma dai dalilin bai tabbata ba ko kuma nassin ya inganta amma ba wannan magana yake eh an fahimci wannan shi yasa malam zai raddin wannan magana ya ce wa jawwazal ba'adu ƙauli na uku wani shashe na malamai ya halatta alal isabati shi kuma ya ce a'a in tukuici za a ba malami to ba laifi amma ba zai yi jinga ba an gane ba zai ce dole sai an yi jinga an kimanta wahalarsa a biya shi ba amma in dai zai yi ne kawai a matsayin mahaifin yaro ya dan dinga bashi wani abu a matsayin goro ko kamar yadda dai ake a islamiyya to su waɗannan malamai suka ce ya halatta saboda hujjarsu suka ce ai ko an ce ai jinga game da karantar da alkur'ani ai ba zai yi ba waye zai iya biyan ka ai harafi ɗaya ma ka koya ma mutum ya iya to ya ɗauku duniya gaba ɗaya ya baka ya ka ba duniya gaba ɗaya da abin da ke cikinta ya ɗauko ya ce alagafar ta malan gashi to bai biya ka ba suka ce to ina zancen kuma ujura eh a haɗa shi da a zo a baka gona a ce ana son ka nome ta za a baka dubu hamsin a ba haka ba ne to sai malam ya yi raddin maganganun nan guda biyu ya ce wa ƙaunu maliki kaga fatawa al'imamu malik ita ce ta farko ko ya ce huwa sahihu Eh, ita ce magana wadda take mai inganci kenan ra'ayin abu hanifa baya da me yawwa su ma waɗanda suka yi tafsili suka rarrabe cewa in akan al'isaba ne ya halatta in akan al'ujura ne bai halatta ba su ma kaga kaulinsu yana da yana da rauni sai ce hadisuhu saboda hadisin da shi al'imamu malik ya kafa hujja da shi sai ce muttafaqun hadisi ne fa wanda an ittifaki akan ingancinsa shine hadisin inna a haƙa ma a hastun alaihi a jaran kitabullah inna a haƙa lallai mafi cancanta eh ma a hastun alaihi ajaran abinda za ku riƙi jinga kaga ajaran ma aka ambata abinda za ku ce sai an biya ku to kitabullahi shine alqur'ani to shehu abdullahi ya ce kaga wannan hadisi sarihu ai karare yake ko sai yana buƙatar wani sharhi ko wani abin nan a fili yake ai su kuma duk hujjojin da waɗancan suka kawo kame-kame ne idan an bibiye nassin ko bai inganta ba eh ko kuma ya inganta abin da yake magana da ba wala tashtaru bi ayati samanan qalila kaga ba wannan take magana ba hmm? wani abu take magana wani maudu'i daban eh to saboda haka eh wannan kuma bai hana don an biya ka din kuma ka samu lada ba an gane yauwa bai hana ka samu lada kuma saboda haka abinda aka baka bai kore lada ga Allah ba in ka kyautata niyya eh abinda ake so koda za a biya ka to ka sa a ranka za ka koyar saboda a fahimci saƙon Allah a san dokokin Allah mutane su iya addini ala basirati to idan malamin islamiyya ya sa wannan a ransa to ko an biya shi zai samu lada kaga ga kudinsa kuma ga mi yawwa amma in bai wannan niyya ba kawai shi kudin ya samu gaba kaga innamal a'malu binniyat abin da bai haram ba amma dai bai da ne yawwa abin da aka bashi shi abin da aka bashi shi Allah dan sago eh saboda haka abin da aka bashi shi Allah dan sa to wanda shi ne eh an samu wasu suna ta sukan malaman islamiyya cewa wai abin da suke an sa haramun ne wuta ne to wannan gaskiya rashin rashin ta hakiki ne a ilimi ko ba komai tun da matsalar na da saɓani to a ƙa'idar ilimi in ka zo ga matsala khilafiya to sai ka kawo saɓani kai sai ka ɗauki ra'ayin da ka abin nan to amma sai ka ɗauki ra'ayi mai rauni kuma ka zo kana ta rigima da mutane waɗancan da ka aje kake suka fa sun fi ra'ayinka ƙarfi to wannan daidai ne haka ba daidai ba ne haka masu da'awa su ji tsoron Allah kamin ka ce kaza haramun ne ko halatta ne ka je ka yi ta haƙiƙi na ilimi ko ba haka ba eh an ce za a tara mahaddata alkur'ani ko su karanta alkur'ani a abuja to ita najeriya illata duk abin da ya zo sai kaga an mai da shi sabo abu na farko kenan sannan abu na biyu sai kaga kowa ya sa baki yana magana tsakanin mai tabbatarwa da mai inkari alhali in abu ya zo kamata ya a bar shiga a halul ilmi na gaske masu tsoron Allah sai su yi bayani tawa babu wannan babu wannan to kuma su abin da suke magana in ka tsaya kai nazari sai ka ga har yanzu abin da za a yi ma ba su yi bayanin ma'anarsa ba shi in an tara alarammomin nan me za su yi farko shi shugaba balalau a kaduna yake cewa za a gayyaci makaranta daban-daban daban-daban kowa ya zo ya yi irin abin da yake da mai gargajiya da mai talarabawa irin da za a gayyace irin harta yarbawa da yan maiduguri din nan ko yau haya ambaci festival wanda duk ita ta jaye wannan rikicin to daga baya kuma aka zo aka ce a'a ai taron ya kunshi abubuwa da yawa kamar da dr jalo ya yi bayani akwai bita a ciki kama a ce samena ko sannan da kuma bayanin hukunce-hukunce da kira'o'i da waye-waye da sauransu to wasu kuma su kuma 'yan isha'at su kuma suna cewa a'a za a tara alarammomi ne su sauke alkur'ani sai a ba su kuɗi to kaga har yanzu babu takamammen me za a yi ita kuma ka'ida ta shari'a tana cewa alhukuma ala shay'i far'un an tasawuri kamin kai hukunci kan abu to sai ka san menene shi to kaga mu yanzu ba mu san me za a yi ba tun da waɗanda a jagororin abin ba su fito da definition da za mu iya suranta abin mu ba shi hukunci na shari'a ba. Eh? To irin wannan baka zuwa ka ce daidai ne a yi, daidai ne kar a yi. An fahimci wannan ko? To shi yasa za ka ga waɗanda suka san abin da suka yi, su ba su ce ko bai ba sun ja baki su yi shiru. suna nan suna kallon su lokaci suka fito suka yi aka gani to lokacin sai a ɗauko ba a ɗora shi a sikeli na ilimi kaga wannan shi ne mi kaga ba wani abin hayaniya ba ne ko shi kenan to amma wancan ya ce a daidai ne kuma bai bayanin hakikanin me za a yi ba saboda a misali in yadda shi shugaba ya faɗa cewa kowa za a kirayo shi kuma za mu ga cewa cikin kowa ɗinnan a waɗanda karatunsu a shari'a haramun ne kamar yarabawa masu disko da ƙur'ani mun karanta a baya amma lazi ya ƙara'u bin luhuni ka misali tarji'i ginal maftuni ko fafa'ilun makruha nau harama la yurtada shahida nau imama wa lam yujawizhu siwal mu'tazila shubhatuhum min alhadisi batila ba mu karanta a baya ba to ya za a dauko mai disko da qur'ani saboda Allah kuma aje a ce za a hada shi eh da kowa da kowa shi fa karatunsa ba haramun ne ba wa'azi za a yi mai ya daina irin wasu daga cikin yarbawan nan da wasu daga cikin yan maiduguri za ka ga sun mai da ƙur'ani disko to a shehu abdullahi ya ce mai wannan kira'a ko da saba a karba saboda fasiki ne ta wanda ba a neman shaida sa ana cewa kuma a gaito shi kuma a ba shi dama ya yi barnat tunda an ce za a ba kowa dama ya yi mai to kaga in wannan ne za su yi to kaga ba daidai ba ne ko ba haka ba to sannan wasu 'yan maiduguri za ka ga su su ne a shehu abdullahi yake cewa can gaba ƙarshen fasalin amma gina uzaidi wannan kusadi ko falaisa min ƙira'atul ƙur'ani ka zikirin lahi bil al kaza ka zikirin lahi bil alhani fa kulluhu min turuqi shaytani nawa mun ka karanta shi to yan maiduguri nan zaka ga in suna karatu wasu haruffa ko fadin su ba sa yi ana ta hargowa to yanzu wannan za ka zo shehu abdullahi ya ce mai wannan hanya shedan ne to kaga yadda ya faɗa farko in haka ne za su yi masu cewa ba daidai ba ne suna da gaskiya illa su masu inkarin ba malamai ba ne ballantana su ɗauko waɗannan hujjoji su gamsar da mutane sai dai a zo a yi ta zage-zage sai dai a zo a yi ta zage-zage ko in kuma aka ce a'a wannan duka ana sama musu mafita ne in ba wannan za su yi ba misali kila a'a abin da za a yi ya shafi in an tara su a yi wasu muhadarat waɗanda suka shafi ulumul qur'an da kuma matsayin alkur'ani da matsayin tajwidi da kurakure da ake ciki in wannan ne za a yi to kaga wannan abu ne mai kyau wannan shi ake kira mudarasa a yana fi tsallahi wai ta dara sunahu to ka gani to wannan kaga mudarasa ne kaga shi yana da asali eh wanda ya zo ya ce bida ne to kaga shi ne wannan shi ake kira mudarasa wani ya karanta ƙur'ani sai wani ya yi bayani ko ya yi masa gyara to mudarasa kenan eh amma zallan tilawa wancan na farko kenan eh to shi ba a kiransa mudarasa mudarasa sai in ta shafi sashe ya karanta sashe ya yi bayani ko ya yi masa gyara ko ya yi tafsiri ga shi rafi sayil bukhari mala'ika jibril kana yudarisu alqur'ana a ga shi to wannan in shi ne illa kawai shi ne to kaga tun da an ce za a gayyaci kowa akwai ɗan ɗariƙa ɗan ƙadiriya akwai ɗan tijjaniya mai yaƙi da komai Allah to kaga wannan shi kuma kuskure ne ba daidai ba ne duk da suna cewa ai akwai abin da wata ƙungiya kaɗai ba za ta iya yin sa ba dole sai an haɗa da kowa da kowa suna faɗan haka ko sai mu duba mu gani shin wannan abin da gaske ne wata ƙungiya ba ta iya yin shi ta ba gaskiya ba ne ai duk shekara ƙungiya na samina ko ba ta yi tana ga ta yin ɗariƙa to ai samina madarasa ce abu guda sai dai in gwamnati ta shirya shi ta gayyaci kowa sai a ce to suna da uzuri tunda gwamnati ta gayyato ka wancan dan bid'a amma gwamnati ta gayyato shi to babu na lalura na shugabanci to wannan kaga kana da uzuri kan nusus da suka yi tahaziri na mukhalada da dan bid'a to kuma sun ce ba gwamnati ba ce su masu taron to kaga nan gyaran a ce kawai a haƙura da 'yan ɗariƙa 'yan komai Allah saboda su ƙur'ani bai haɗa mu da su ba wa ilahukum ilahun wahid su kuma sun ce kowa Allah ne to ƙur'ani ya haɗa mu eh sun ce salatul fatihi ta fi ƙur'ani falala ƙur'ani ya haɗa mu to ka gani kaga su kawai sai dai a ce to in dai ba gwamnati ce ta gayyata ba to sai a haƙura da 'yan bid'a ɗin sai a haƙura da su wasu ma na cewa ma hadda 'yan ƙalaƙato za a gayyata daga cikin masu hayaniya allahu alamu bisa hatihi to kaga ɗan ƙalaƙato ai zindiki ne wasu na cewa ma hadda 'yan shi'a eh to yanzu dai abu da nake son mu fahimta a nan shine kawai yanzu abin babu takamaiman me za a yi babu so da haka ba za mu ce kaza hukuncinsa ba ne ko kaza ga hukuncinsa sai sun yi idan suka yi muka gani to sannan ne sai a ɗauko abin suke saboda Allah ya ce wala ta ƙafu ma laisa laka bihi ilmu eh ina fatar an gane illa waɗannan fuskokin an faɗe su ne in kaza ne to ga yadda yake in kaza ne ga yadda yake to Allah ya saba dace to nan za mu kwana saboda akwai uzuri da daura aure insha Allah ta'ala wani sati sai mu ci gaba wani ma ya ce bokanci za a yi da gagari to gaga kowa da abu to wannan shi ka nunawa babu takamammen me wanda za a yi to kaga bai da hukunci kenan sai an yi an gani to sai a dora ga skeli na shari'a inda ya saba ma shari'a sai a yi bayani in kuma bai saba ma shari'a ba sai a ce daidai yake to abin da ya kamata a ce amma a zo a yi ta hayaniya da wanda ke da alaka da ilimi da wanda bai da alaka da ilimi kuma duk duniya ba kasar da haka in ba najeriya ba da abu ya faru shi kenan kowa su yake a ce ai yayi magana ba komai ake magana a kansa ba alhukuma ala shar'i far'un an tasawuri duk abin da baka san ya yake ba to kada kuskure ka ce ga hukuncinsa ba daidai ba ne to su kuma waɗanda ba ilimi ke jagoranta su ba ƙungiyanci to su dai ko a ade za a yi daidai ne to kuma kaga wannan hauka ne su duk yadda dai za a yi abin dai to ai dai za a dai ba abin kariya wace irin rayuwa ce wannan mutum ya je ya karatu ya rufa ba kai ne asiri eh kai da kanka in ka ga abu ba sai abun nan ko ba komai za ka yi magana ba ba komai ake magana a kansa ba sun ce za su yi to sai a bari su yi a gani mana to shi dan najeriya da an abin to shikenan zai ma hukunci ai kai dan bidi a yi ai kai fasiki Allah ya zama gadi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله